الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata shida ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan safar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya dan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da saba'in da bakwai za mu tashi darasi na ɗari da saba'in da takwas hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin a cikin kitabun jihar a wannan masallaci mai albarka na zai basu bin yaman rabbi allah ta'ala an ruma sannan shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya muna cikin kitabun jihar inda yake babu kaulin nabi la nurantu ma tarakna fa huwa sadaka babin da yake magana magana akan faɗin annabi alaihi salatu wassalam ya abin da muka bari sadaka mu la nura ba a aika da mu da abin da muka bari sadaka mun ji hadisai guda biyu masu dosa zuciya kwarai da gaske za mu dora akan hadisi na zan sabiyin karshe a babu malik jana ja ummul mu'minin an karbo daga nana aisha uwar mu'minai radiyallahu ta'ala anha Allah madaukakin sarki ya tsara mata yadda anna fatima ta alaiha salam lallai na fadla na fatima tsira da aminci tabbata a gare ta ibna da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yar annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare ta halat ababakar ne siddiq ta tambayi sai na abubakar Allah ya kara masa yarda ba da wafati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bayan annabi alaihi salatu wasallam ya yi kaura ya bar duniya an yafi malaha mira zaha ya ce ya bata ya raba gadon da ya bata na ko an yafi malaha mira zaha ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ba ta gadon ta wanda annabi ya bari imma ba Allahu alaihi ita ce bai tace wanda Allah ya kwarajo masa dukiyar da ya samu a barin mutum ta ma faɗi irin dukiyar da barin lafiyar da ke bukata ka ga irin wannan ne za ga magada in sun san abin da suke da shi za su yi a raba mana kaza wani ta san abu ta barin lafiyar ta sa nau bai ba komai ba amma a barin nazir lokacin da aka zo aka yi maka na tun yadda ya zai na wata rafin muha bayan barin nazir sun taka alkawari kowa ya za an sami ganima domin cewa kai gaba ɗaya su fito wagan to da abin da suke da shi gaba ɗaya an karɓe to shi ne yake cewa fakala da ha abubakar sai na abubakar sai yake da ita inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce la nura mu annabawa ba a gadin ma tarakna sadaka da abin da muka bari sadaka akwai ba da za a bace a yi amfani za dai har ɗauka ana kai wa matansa wato abincin shekara kamar yadda ya saba amma ba da ta alama gadi ba ka zai ba wannan abincin sa na fadi ma sai ce mishi تاتا فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة يا النبي عليه الصلاة والسلام في تكون تاتا شيء wanda ɗabi'a ce ta dan adam in yana san abu ba yi marmar zai je da uwa yawwa ba hajjara da ba bakri ta kaure sai sai na abu bakar kaga anan da muka ce a cikin duboyin da shi a ce kawo wa cewa gashi nan ai tun da ba ma ne kuke da kai kaji ba ita dai kuke da kai to an sojin da ake wasu amsa guda ɗaya ce ita dai kuke na na fatima da mutum tana za shi ke na ba shi ba rahama to ai ta yi kuɗi da mutum da ma sau biyu ilzami za a yi ko wala ilzami ko irin na wancan da ya zo ko ibn al-madini ke kowa cikin malama a ce don ya zo yake da ke ku ku matar annabin na kuma gashi nan har qur'anin ku da kin da yake da yi da shi da yake malami ne da yake da ke wani ku amma ba ita kare yau ne yake amma duk qur'ani ya wani ka san abin da yake nufi tunda ya yarda da zane wajen shi ma ya yarda da zane wajen amma ba zai saure ka da abin da kai ne ya ce ai sun ne ya ce na na wajen ma tunda ya wannan magana sai yi sun sun sun ko ita na na wajen da ta zo da ɗaba na na ya gyara ta zo da ɗaba bare kuwa ita da ta zo da ɗa tana zuwa ka fara tambayar da ya haka ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بكيئة فأشارت إليه kawai nan da rika suna biyan suka ba da hausa don ita ba ta da abin da ba za ta kalu kai ba su kalli mu man kana bil mahdi sadiya suka fara magana cewa kashi za ki raina mana wani ya jaji shi zai magana yana son mamuri a nan da nan ku yace ni abdullahi adani ne kitaba wa ja'alani nabiyya ni da da kuke ji wa jariri ne ni bawan Allah ne Allah ne ba da littafi mai tsoron a matsayin Allah shi kaga Allah ya wanke ta to ita ma yadda ya wanke na da Maryam ba ta zo da ɗa ba ita na Aisha ita ma Allah ya saukar da ayoyi na ladina jahu da ke cewa ba su mafi ne la tamtabu sharra lahu bal huwa khairun lahu kuma ayoyi goma a jerin da suka kai to kamar wannan ne ya kace ai na da mali ba su dai kuɗi ne su tayi da sai na Adam za ku iya tuna wata ran da saboda samu kuɗin ma na ba ne salatu wa salam wa salam da ya kai ziyara gidan ya tarar ba ta nan ta ba ta sai na Adam rai shi ma ta barar da ya ba ya ba babban da gidan ya tafi masallaci ya je kunce sa annabi sai ya yi nan ce wai daga mun yi kaza abin mutum kenan shi ne kawai dai annabi ne yana zuwa ya dace yana kuma ya amintura sai yake na biyu lokacin da zai kara abu shi kar abu ya yi sun za ku tuna wannan ya ma ku da ai kun yi dai da ne ta kai wa annabi kara ya raji da wannan yau da haka wannan ɗauka wannan abu ka ɗauka abu ne da zai sa ka zaki sai na abubakar don ganci saboda haka ai wani lokacin ma da yake ne da su akwai wanda za ga ake danganci ne lalla wanda yake a wuyar da ya huda wa ai kaga da su ne sun zai hude shi ne yawa shi kuma irin ta ne wanda yake bai gane amma shi bai hude ilimin shi ne shi da ya labari shi ga makrubi alaihi al-makrubi alaihi su ne yahudawa a zali na kuma girki kullum zai zo ne mafarki a baki da kullum Abdullah da ya ne wa'azi da ya mutu sai mutu abu da ya mutu ba ya ja sau da haka wannan na na wato fadi mace sai ta kaurace masa ta kaurace masa ya dawo maka mun faɗa za ta ce kauracewar ba wai yadda shi an ce bayyanawa ba cewa kwata kwata a kan wannan matsalar ba ta ƙara magana ba irin mutum ya fi gina abu ya ce a kan da za ba za ta ƙara yi ma magana ba ba za ku fi gaba da mu'amala a ai ko a gidan ka kana wani kai kai a yaro na ba ki ki ji ke ba ku magana kana da ka da magana da wata gidan ba haka ke wannan abin da ka da magana ke da ni kuma mun fada wata rana sai na abu kan kan ki ki je mata bayani ne da ku to ba da ka abin da ana ka ni da ke cikin da sannan bayan nan ba ita kadai ta nema ba ta kan mata da ba yi magana na na ita ta ce kuma ta da ya ce kaza daga ranar ba su tsara magana ina tarwa ce ina tarwa yau da haka sai aka ce malam da zal muhajira da ku hata ce wata kuke ba tana mai kaurace mata akan wannan matsala Allah ya tsora bayan annabi da ya bar duniya da wata shida na Aisha na da fadi ma ta bar duniya wata shida abin da zai kara ba ka mamaki inda sai na ko da ke wurin gawa ne sai ce wa ajin ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ta ta bar duniya bayan wato ta rayu tsawon babban da ya bar duniya da wata shida kada sai ta ce wa kana bani man da tsalu a babakarin nasiba ha tare bani ma ta kasance tana tambayar sai na abubakar rabanta in ma ta raka rasulullahi dangane da abin da aka ce wai min haibar na kaibar wa fadar da kuma fadar an gane mana kai ita ce wata ta ba ku labari da ya rike ce ta rike kada ku ta kuna da aka ce ku za abin da zai ba ku mamaki ita wannan gonar wani gaibar mun san nake amma wannan gonar duniya ba wanda ya rawaito cewa an ba wani albashi ba fadan ballo ne wanda ake kira hodar ibn hasan shi kadai ya yi wannan ruwa ya kirkiro ce mana wanda ya ruwaya daga zai bin ali shi kadai ne yake da wannan ruwaya kadai kai ba wani shi da malamai suka ce kisa ce ta kanya ai ya kamata a ce kyautar da annabi ya yi wa yadda a ce ana da akalli ko a matar kyautar za ta yi amma ba ba ta ta kamfin ka ci haka yi na alifin da ne shi kansa da yake mutum da ne ta ambata wannan sai wani daga baya kawai ya zuwa kira shi ka je wata tsohuwa da mawdu'iya ya ce daga budar dan hasan shi kuma daga zaidu ibn ali ya ce an ba da fatima hadin kuna ba ana ake zaki sai da abubakar akan cewa ya hana wanda ba ta da annabi kwata kwata an bai da hadin ma to da haka wannan shi to sai ce kaga nan an yi magana kaibar da badar wa sadaqati bil madina da kuma sadaqar ta madina mun fadi ta cikin tabarin nan bai sun bai alfai baba abubakar alaihi azali sai na abubakar da nan ba zai bayar ba wa qala fi tilasta tarikan shay'an lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'malu ba wani abu da zan bari wanda annabi ya kasance yana yi ne yanzu doki duk abin da nasa annabi yana yi ne ba zai haka sai na muka ya gaya wa na ba shi ne ba illa abin da yi sai na muka yi ba abin da annabi da annabi yana yi ba duniya a kansa ba sai shi ba sai na yi ba in yi amta in tarfi sai da ni amuri yana kokarin cikin na da tsoron na bar wani abu daga umarnin Allah cikin al'amuran da ya saba yi Allah ne yin halaka na da tsoron da abin da za a nan yana yi ma zai gida kan yin halaka ba ma sadaka su hukin madina amma sadaka ta ta zo na tabar da nufin da mun faɗa asali dama manyan kabilu ne a zai yi kira ana kara da wani harin da amma dai bari da zai bari kai na banu kurai ba mace ne ya faru da bakin da sai ba ka fara kura ko to mun ji wannan za mu zuwa za a yi yau ko da ki ji zuwa ku za a zuwa banu kurai ba duk za ku ce ba ke da ku ku za ba zuwa da za ku dage duk wata da ke ayi da ne da Allah kuma da yake da ke da ku sai ma bayani yadda masu aka ba an gane wayannan wanda zai tabar kwaila da bani kai ba wannan tsaba dama da kyau da wani yau da yau da ba wanda ba yau da ba na kamfin da ta ga kuri da kai alƙawari shi kan zaɓe ne ke ba sai dai kada ba a umar ila ali ibn abbas wa fi asan annaba ne da su sai na umar ya dauki wannan kujera amma ibn abdul muttalib shi ne sai na da suka akan magana mai wannan bai kamar su mutum abbas ya zo a zuwa yana da alaka da annabi alaihi salatu wasallam ko ganga za su za a raba ku fada yadda za a raba shi ne za a raba shi mu je a ba wa mata annabi rabi a ba wa yar annabi alaihi salatu wasallam bin da kake tsere kuwa ku da dalilin sannan kuma rabuwar gaba ɗaya shi kuma an abbas ne har an da tafiya kuma shi ka sai kan su bai da ba aka ce shi ba ta ce ko ba ma kai ba kun ga da kake sai na umar da ta zo sai mu ce bara to ka ji ba da abin da an tace ya kai da kuma sai na umar da shekara biyu ta ne da wata ne an bai da shi saboda haka ba zan sauka ba da kai sai dai idan kuke da gaskiya ku kuita amma ku dora yin yadda annabi yake yana da kula da ita ta bar ku karfi amma yadda annabi yake kula da ita ba ku sai da ke nan ka da sai da ku karfi da ba ta da karfi da ita sai na mu sai dai ka mu dan ka ta ji ka ba shi ba ku daga da sai ga ta hadu ina lokacin da nake gaba da shi kaga ya samu damar shi ji wannan zafi ba ba kai ba kafa kai ba rufa da ba san da haruma sai da umar sai rike sai bi waya kuka ne shi kuma sadaka su wannan sadaka ce ta Allah alaihi salam kana ce ko ko ne illati ta'aru walim duk da sai saboda wato wannan haƙoƙin nasa shine ko ko ne illati ta'aru wato haƙoƙin da waɗanda suka sauka shi ne ta ruwa aina zalabi shi ne abin da suke su ce ce wani wajibi da kuma wasu abubuwan sa na yau da kullum yau da kullum wanda za ku ga wani hadisi a ga wani wanda ya ke da yau da kullum shi ne wani an yayi ki abuwa na wani da su salamu aiki abin da ya shafu ma'aikata dan kwana wanda ya yi rani ne yasa wannan kuma wanda yake wakiltar annaba a kan duniya za a iya biyan kudin ba murhu ma ila ban wani yana ba an ya kuma kula al'amarin wayannan ya badar da khaibar suna kan wanda ya yi wakila mai duk wanda ya zama shugaba a lokacin da ya zai da ne ba ma ala zalika ilayhi idan kuma akan haka mutahajjir ba mu sauka da kai duk abin da ake akai a kan to shigoyin da nake so mu faɗa su da mu gama a juna na ci da yau ke ne kuma akwai guda ne an abi wa ya rabi Allah wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yastati warasa dinina maka da na wala sallallahu ko da kiyaye ne annabi da bakin ce ko ina da yake ba za su raba haka ce mun ce ina ba ta da shi ya ina ba nan ba kare ba mai mata bana na bakati lisani da abu da bari bayan an ce da mata na wa mawula ta adili da kuma kula da shi ake ce mawula ta ji abu da ya shafi mamaci gaba da ya haka yi zuwa haka abu da yake kan dukiya ya zama haƙƙin magana amma ya fara fitar da shi bayan wasiyarsa biha sau dai da kuma nuna mutunci wasiyar da ko kuma bai ko kuma mona mutunci shi ne da abu da ya kuma shi a kan kabar wanda gawa ne ne wani wanda ya biya bai da yawwa kai da makamanta ba mu da ke biya da abu da kuma kuma mutunci shi duka kawai yadda kawai kunya da abu ya shafi a kashin gida idan ba kan ba kuma yadda da kyau to shi ne yadda maunatu amini sai ma da yake masarori a nan abin da ake nufi shi ne suke alƙali mu ala hali sadaka wanda su mutsina in kula da sadaka za a ɗauka a cikin abari ko kuma wasu malamai suka ce kullu amilin lil muslimin min khalifati wa ghairi wanda wani ma'aikaci a cikin musulmai na haliba da wani sa shi ne makula da hali ko kuma a wato halimu wanda ya yi wa annabi hidima ko kuma wanda ya haɗa kabarinsa hajjin kabari ne ko kuma alhaji ɗan malam duk sun fassara shi da ba huwa sadaka duk ne ne sadaka ne bari mu ci shigoyin da suke kawa kun ga na farko mun faɗa kan da shigoyi shigoyin da suke kawa da yawa wasu sun mun ba da amsa a kan cewa magana ta bari ta su kula ba na farko suka yi magana sai ka ce ba ba ku da ce ba sai ka ce magana ce ba can da ba su da gasu amma shi wani abu da wani bai da cikin magana me yasa kuke cewa labai akan ta kauce sannan wannan dukiyar da kuke duk a mama a kai ai sai na baka da baki ne ya karɓi mamba bayan ya bar duniya sai na umar ya ya danka ta a hannun waɗanda ake cewa kuma kun san da kan da mutum na da dawowa ma bayan abbas da sai na ne bayan sun guje wanda ya karba shi ne al'adar ya tsora kuma ɗan garaba su ba ne bayan al'adar sai na hussein ya zama bayan shi akwai alimin hussein da ake cewa ali hussein da ake ne shi baya tsora bayan shi akwai hasan ibn hasan an gane ko sannan bayan shi wato akwai zai ibn hasan waɗannan ahalin kafin su ba wanda ya raba da a yanzu mutane bar ba kuwa mutane ba wannan ta ce yi wuce nika ne da kusa za ku kara haka zo asiya bayan wannan wannan gwamnatin da bai mutu wannan tsawa ba ta wasu ba ko saboda suna da dama amma lokacin da ba su da dama ba sai da su amma yanzu suka kuke cewa gado da ya tattace gadon mahaifiya ta in na samu da ke su gwamnati ta bayan su su ne kan na ba sai kuka yamu ba sai ita ke ci sai dai dama ba na kawai ba ba ɗaya dai ke a hannu bai ba wanda ya ci gari ya dawo da ke duk da kai duk da dama ta samu su ba su magana haka ke ke nuna ma dama ƙarya ce aka ke kira ake yawo da kago yadda za ka nuna ba ba ka ga mutum ce da ƴaƴan da ake magana kullum ana da banka ya wuce da shi ma ya gama ƴaƴan da shi ba su gama haka haka ke ba wanda ya dawo da shi na kullum da ka ne yawan wani sai sai ban yana ina wanda Allah ya ce da shi shi ne ko wallahi amma ba ni ne ba ni ne sannan kun zauna abu sai na umare ke ya samu dama ma a lokacin da kun san halin mai wanda in ana ba kowa da goma tana ce kake ba a dukiyar saboda zamanin sa da mata annaba ne da duk zamanin halin mai da san ba wanda ya fi ne ce wannan gidan kuma ba da cikin wannan sadaka ba a ne ya zubo ne ka ga ce wani abu na gaba a tarin sa ba zai ba shi wani ne gida da na abu da zai baka mamaki sai na maka da kuma su da ake ne su ba za fara da komai da suke ta kam ba mun fada kuma shi ma sai na da kaga sai ya samu dama bai raba ba raba ba da na abin da bai yi ai kullum kuna cika littattafan ku da cewa sai na halitta da ke in ya tsaya cewa sai dai mutane ne yau tun da kwaci ya kai ai dai amfani da ta daukar ta kanta bare kuwa ya kwato mata haƙi ba zan tana abin da yake haƙi kaji ma wannan abu ne da ya kamata su ba da amsa ne kuma idan akwai gaba tsakanin sai da da kuma ya aka aka dauke ne cikin na da ba aka ba kuma ya aura kuma kuma yan da suke gaba zai yi ba zai yi ba sai na da kansa ya ba shi wata ya dawo wani yadda da dawa ce sannan a ɗaya jigoyi ina masu goyon bayan da yana da suke fada kullum zai yi canza gida da zai hasu zuwa yi ne za a ba mu san duniyar da ba ce ne ba duk a labaran ko kun kusan kun kusan da gida da zai sauran sai na da zai ce cewa ba zai yi magoya bayan sa na ba da ya ce shi ma wannan muna bukata abu saboda haka wannan shi ne kaɗan ita kanta min hajjin musulun min hajjin suna kai an gane ko na shekul islam za ka ya ta tsawoyin wanda wajewa yana ta tambayoyi a kai kuma kuma ai ga ma yake mafi kuma da tare shekarar mu da yake ba ba nan ba ai kai kuma kai kuma to kaga ai ko da tare kuma ai ya warware wani wasu shi koyi da yawa yau kuma da sani shi ne ko ko da kuma da sani kare ku wannan shi ne saboda haka wai na abubuwa ne na ingantaka kawai wannan shi ne a dukkuli sai ne sai babi na gaba babu rabdi hadisi wa abdi wa siwa wa dawajin mati alai babu da yake magana akan tsauri a rabu iya daure daure kurkunan yin wa haƙƙi da tsare tsarewa wa jawabin manne alayhi kuma ya halatta cewa ya da ke tafi mabaiwa wai ayat da su kai ma masa ba'ad wa in ma bila ta tabi'a haƙƙi ya bar wajen yara ma ya bar bai da nake ji mun gaji na kafa mazar da ni an gane ko to kaga wannan ayar ai tana magana a kan cewa fadar ba riga hatta idza asbattum fa yusbil wa qama fa in ma bannan ba'd wa in ma bida hatta kaza al abd wa qara an bai da ji to wannan shi ne almasu dalili ya danganci ga lokacin da ya karɓar da kita ana bi wurin rafi Allah wa anhu kan ba ga nabi sallallahu alaihi wa sallam khairan ibn nabi an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace annabi kira da Abu da Allah tabbata gare shi ya aika khairan aikun ta su ne hajji ma ya aka cewa ya tura su kiba da nace an yi haduwa daura da nace yan wato kudanci ne a bai makka makka ba da kira su ne in ba ni gani ba kawai sai suka samu wani mutum daga cikin kabilar banu hanifa yuqalu lahu sumama ibn hutan sunan da sumama da dan hutan in illa dai annabi cewa ya zo da shi hayyan au bayyinan dole ya ci amana ya kashe wasu daga cikin da wasu wani da zira ba su kashe wasu tsawa da bane tsora su ala rabu ya ga su wasu suka yi ba ya kuce ce ne ga ya ma su ranta abu ne da kuma ya hasu na ba ne da ya kaɗai ya jawo da ya zuke da kuma ya saboda haka yadda kamo shi an kama imamatu bin husayn shi wannan shi ba a suka mace wanda kun kama kana ce ya yi wa tafiya a wani cikin zaman cikin sunan da su kullum zan ce ya yi ya ba su wani abubuwan da ake magana a kan annabi shi ne malam wa islam a yi cikin malamin karfi ne suna ko islam ba ba barabatu aka kamo shi ta daure sai kalma a rabu da dinnan misali yadda da wata dirka min tawarin masjidi cikin dirkokin masallaci makara da ilayhi nabi sallallahu alaihi annabi alaihi salatu wasalam ya fito gurin ta fakala ce jima'i daga ya sumama sai ke gare ka ya kai sumama annabi ya ce ga ya daura masa ne ke ke ya kuma da wasu da gidan kuma na da kuma za mu ce fakala ce ce ni ke na rujiya mu a tare da ya kai alkhairi ya annabi Allah ya Muhammad tunda ga ba mu ce ba خوفا من الله إن تقتلني تقتل ذلك إيه هذا كذب haka da wanda ya cancanta a kake da wasu ba da ke wato shi ne kai mutum da yake kalmomi kula abin da muke gaya wa mata ke ka za mu duk sai so ko lokacin da yake wuce gida zai kuma zai yi mana dole a rika samu amma kai mutum da yake kuma ka san kuma kwantar da kai to insha Allah da ana yi bane ko zai fada sai rage masu da yawa to amma wai kai ne bi kuma ka kuwa ka gudu hali an sai a yi mata a yi suke su kuma yi ba ko yawa haka aka yi yau kaga su ce su kuma yi kenan kuma an ce su ce za su rika tafi ban malamai duk abin da za su yi shi haka ya guda amma kan ko koma ba da fadawa a mata haka ita ba da fadawa sai ka dace ka mata ba ba wani kuma ba ya da malamai su ce sai addini shi ne illa da mai lan sai a ce ai ko addini ba da tsohuwa da yarinya kowa ya faɗa haka ai ai ai shine ai fatan da muke kira ai ai ba da Allah Allah wanda ba ta karan ba ba za ka kasu ta ta ai hakika ta gaskiya yawa yawa yanzu misali sai har malaman mu tattauna da wasu da suka yi magana su malam wanda ke ta kafu kawai abin da muke kallo ta ba amma har a malaman zai gaya ma wani zai gaya ma kamar da aka yi shi da ya ma mutu a gidansa ke ga tagar kawai shi ne firerotin ɗaɗin mutane da kuke shi ne shi ne gidan sai manufarsa ke nan da ma kawai nasi wannan abu a a farkon fitowar sa ai akwai wani abokin mu da aka yi da yi a cikin malaman mu da ma ko malamin da ya ce mana shi ba za shi ba farkon fitowar kai ake yi zaune wa su da aka matsa ne wani ajiya a kuka fiye ne ya kuro kuro na daya ka san wata shiga daga har yanzu daga na ba ta su karanta ke bayan ba da ajiya wa kuma ga sa ka zauna ya hutawa ka ce ne su ko fiye ne daga ke zama ka kuka ku fiye ne ke zuwa program ne dukkan su ma kowa ya ce ba zai kuma zama na ga kake ko ga kai kansa ɗaya da ya dawo da ne Allah ya sa ka ɗaki a gaba dan ka fito sai wannan kodan da ya zaɓi a dama ko ba wani shi zan mata mai shi ce ba wani shi Allah ya dawo a wannan ba zai yi ba mata wajen ya mace ce ni ba sani ba a ne ba hana ya bari na san ana rama ba zai bari ba ya ba a ya zama wani abu kuma ke ana ana ne a nan gurin Allah ya tsaye ku an gane ko su zai ce a bakane ya ce wato ma in daga ya zuma ma bakane ya ce kai da ya Muhammad in tabbula ni tabbul zalimi in ka kace ni ka kace wanda ya cancanta ka ji duk ba kace annabi ya ce a kawo shi a raye ko a mai wa in turim turim ala shakir idan ku ka tale kai mun ji ba kara bude to kai akan abin da ya cancanta wato abu da adalci sa adalci ne haka ya cancanta lallai ai ba ku ji a kan wannan adalci wa in kunta turidul mala kyau sai kara kace idan ko dukiya kake bukata matar minu ma ke ta ka zo kuma wannan magana ce ta kace kawai bace ba in dukiya kake bukata ka tambayi duk abin da kake bukata hatta ta da kasu to da ya faɗi wannan ne sai annabi ya mai cewa yana buƙatar wani abu wanda za a biya akan abin da ne to zai biya sai annabi ya rabu da kiyan sai da gari ya waye wani gari sun makala da bu annabi ya kuma dawo waye sai ya ma idan ka ya tuma ya ya kai bi ke gare ka ya kai tuma ma kale yace ma kuntu laka in kire in kire ima da kake fataraka huwa hatta kana ba'da al-ghayb ya ƙara gaya mai cewa idan aka ɗaukar sa a kai da na tantance a ɗaukar sa a kai da in ko ka kyale ni kai adalcin ka ke ta sa haka lallai ya tantance a kuɗi saboda haka gari ya ƙara wayewa annabi ya kuma dawowa kwana na uku ne kullum ke ke sa a samar abu ya ƙara cewa ba ni daga ya su mama faƙala in ji ma kuntu laka faƙala sai annabi ya ce a kwana na uku ya ce adalin ko su mama take bari mu ce gaskiya ne kawai man talaka ila najlin a wajen ruwayar nakli wato naklin kahibin min almasjid sai da bayan wani dabino kusa da masallaci da ruwa a bayan gurin kawai sai ce ruwa bakta tana ya wanka in ba da kalan masjid sai ga ya dawo yana zuwa fakala sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na ce da ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah kuma annabi Muhammad ka san sai yace ya Muhammad ya Muhammad wallahi na rantsi da Allah ma kana ala alal ardi wajhun abqata ilayya min wajhika da abaka ta ba wata fuska da nan ba na ba na kauna fiye da fuska ya ga annabi alayhi salatu faqad asbaha wajhuka habbal wujuhi ilayhi da yau kuma wallahi ba fuskar da ta kuma fiye da fuska ya barci haka tafi wallahi na rantsi da Allah ma ka da min dini abgaza ilayya min dini na rantsi da Allah ba wani addini da nake ki amma da ke ki ne da addini wa ba dinuka ahabba dini a wato ahabba dini ilayya daga yau kuma addinin ka ya zama ba addinin da na fito biye wa inna khailaka haka zaki oke na lalle wallahi na rantsi da Allah ma kana min baladin abqada ilayya min baladi ba wani gari da nake kyama nake ki fiye da garin ka maka ke ba ba baladuka ahabba ahabba biladi ilayya daga yau kuma ba garin da na fi kauna fiye da garin ka wa inna khailaka aka zaki wannan khailaka dune zuwa kuzazul khail ba ya da wakanka sun kamo ni wa ana guri da umra a lokacin da yi niyyar zai kuma ramin ta da niyya ba ma za ta ra sai kake gani ta kina musulunci amma ina da niyya da ne umara fa ban kira hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amara hu an ya hayya kamila annabi ya ma alƙaci ya ce karka da yake yi umara yace yi niyya da to zan kyale ke ji balan ma kadima makka yana kowa makka kala ka'idun kawai sai ga wani mutum yana ce sabauta ta zama sani wa sani na wannan tsara sani shi ne wanda bambanta da dino wanda ya tadda a ciki tadda mutane daga kiristanci ya koma vegan eh ko kuma ya koma shi ne sale eh sale shi ba ina na dina amon wannan dina hadu wannan tsara wa sale ina to sadi'awa da ake mana shi ne wanda ya tadda a ba kiristawa ba bai hude ba kawai tadda a ciki ne daga addinan da ake da ne yana kirista ya koma mutum wuta sai a ce masali wai karkatar da shi ne haji ba wai wanda kana barin wani addini dai ba addini ka zauna a kai wato ka zama ta in ba har da ka zauna ko kirista ba ta jiki shi ne karkatar da shi sai suke ce maka karkace kala la sai ce walakin yace a ba karkacewa ne ba walakin aslam ku ji da manyan bakaki sun ce ni ba zabi ba musulunta ne ma Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na musulunta tare da Annabi Muhammad kira da abin da Allah ya faɗa wala wallahi la ya'tikum min al-yamamati habbatu habbatu min nadi kuma yake na rubi da Allah ba wani abu ci kwaya zara da za ta zo muku kwaya daga yamama ko da kwaya ɗaya ce wanda jira ku hatta ya hadara da ya annabi sallallahu alaihi wasallam a sai annabi yayi yadda ya bada approval abincin da ya duk abincin ku da za a samu ta hanyar gari ne ke zuwa ya wuce sai ya yi da ake wucewa ne to da ku je kan ku kuma ka je ji yake mu cewa irin albarmar da yake mu tana da yawa amma kun ki wasu lafiya to kaga wannan na farko yana nuna mana halaccin ne daure kafiri a masallaci shine a a a tafsirin ayar za ku iya tuna ba da suke kawo cewa ya halatta wanda ba musulmi ne ko masallaci ya ma gyara in ba musulmin da ya iya inda wanda ya iya kamata ya kira mu inda wanda ya iya ne amana kuma da wani lokacin sai ya rashin sa'a an fahimta da kyau to ba laifi ba ne don ya zo ya gyara an na ba da misali da ke cewa masallacin ko ba ma cewa na ba da misali cewa masu gyaran mabiyoci masu yi mana gyaran na an kuli baya ba musulmi ba ne wannan da yake zuwa daga daga sabon garin da ya shiga masallacin ko ba ya so jera annan ba yana zuwa da za ku gaba ku yi bane amma aka samu ciki wanda ya bi shi kwarewa shi ya kamata ya yi shiga masallaci don ku ba aminci ba zai wulakanta masallaci ba wani abu zai faru ba ba zai shiga masallaci ne can ci ba misali ko shi ko wannan ba ruwan sa tunda an ne ba zai wani abu na toba ya wuce tobar ba ba zai ce ko ba masallaci misali ko ba zai wulakanta qur'ani ba in ya gani a kasa zai iya zuwa ya wuce in musulmi ne zai dauki duk irin wayannan abubuwan zuwa ke kalli kaga wannan ke sannan ya halatta a yi wa kaburin da aka kama mai a sallame ke din sannan annabi alaihi salatu wassalam za ku ga yana girmama abin da ya shafi abuwa suna biya shafu na abuwa to shi kenan a nan dai malamai wani suke cewa wajibi ne duk wanda zai shiga musulunci ya wanka in dai zai shiga musulunci ya wanka ba yi masa ake ba yadda wasu suke yin da gudawa kawai ba wani zai mutu da shi ya har ma da shi ya mutu ban ka kuku ne wani yadda to ya fata shi ta ga an yi faɗa kenan to a tun da sai amma wanka shi wanda ya tafi dawa bai da kuku wato mutu da dawa ya yi ja ma wanka wa ya gaya ma in yake wankan ba ba zai ba shi aka yi musulunci ya halatta ya ne shi ne kawai sannan za ku gane cewa ka'idan nan ta alwala wal bara har yanzu san asiya da nake tana alwala wal bara ba yadda za a gina soyayya da yadda za a ke mutum tana nan لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الولاء والبراء الولاء والبراء باب إجلاء اليهود من الحجاز نعم a ji a kai mata abinci ba ƙwarar kuwa diplomasiya cikakkiya kuwa kaga annabi da kansa yake bayyana ai dama cikakkiyar diplomasiya ai tana musulunci sai dai bature bature ya yi ok to to na ku sai sai a yi da an karanta a gani ba to insha Allah za mu yi za mu mika abun magana ta mai zuwa za mu tashi babu da yake magana kan kore yahudawa daga tsibirin laraba gaba ɗaya ma za mu je aka kore su duka yadda aka kori banu kurai da kansu da banu kansa insha Allah ta'ala kamar yadda muke ta magana akan illolin kafafen sadarwar nan musamman na zamani muna da alidabi da sarki kwararre ne a harkar ya zama ina ga a harkar ya yi da taya harkar abin da ya shafi ya da labari musamman harkar ayyukan ɗauke-ɗauke na gidan talabijin a nan wurin ya gwani to za mu baki yan mintuna biyu ko uku zuwa hudu ya faɗakar da mu ya ƙara wayan mana da kai abin da ya shafi wannan musamman su ɗan biyu wasu da suke ta zuwa yanzu tun da bin ɗan ɗan suna ga zan miƙa abin magana a gare don mu ka tsaro da abubuwan da za mu sannan a ƙarshe ba fitika da ake ta yi na jaki da abubuwan da ya shafi a shaye-shaye musamman mu da muke bada sama da kusan shekara arba'in mu mai ta muskuraya na tarji jirgi ke ta aukata mana yara kuma da gaggar dan yayi kwamfesa sau da haka yanzu Allah ya ce ba mu kusan a mai gidan yau ya je ni uwa ka uba ka shi ya tura mu kuɗin kaga an yi nasara kenan yau ya tura mu kuɗin da cewa ya kai shi ne ake gangami za a yi taro a ji wato abin da ya shafi ya koma gidan da gari yau da an yi sallar gida za a ji wani irin dan ba kansa za a tsaya ba gaskiya mun kai da ganin abokanmu kallonmu ƴaƴanmu hankalin su ya zai mun kai abin da za mu iya yi ya kamata mu yi don kada mutum ya ko mutum ya mutu ya bar baya ya zanto kuma shi kenan kai ma baka san me ƴaƴan ka za su fata wannan shi ne gaskiya kuma wajibi ne al'umma ta rika ba da gudunmawa irin waɗannan ina abin da za mu iya yi za mu yi abin magana gare shi sai Allah ta amfana a ai dan kuma baka ga nabi ba ne an yi oke a goba gidan mai gari a cikin da ya Allah eh
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, karin bayanin da ko kuma tabbatarwa da zan yi matasa shi ne ana tattauna su game da arewacin shi ne nake ba da ɗan takaitaccen tarihin wannan gidan talabijin wanda yake a nan kan to amma da farko dai kuka ne cewa rakodin kawai su yi yasa transmitter ne su yi zuwa ga inda suke wasa a duniya da sam yana jordan sunan nan sun yi turawa su yi jordan daga jordan ake tura a koyi ina shi a kasuwar da ko da shi na da ina tsammani ba su da yin idan da rukun abokan yi da ba kan da to ita wannan ko shi wannan gidan kare da su kungiyar da ta kafa ana kiranta equal access ikon aksan kenan wata mai yahudiya ta samar da kungiyar kuma take samun tallafi daga gwamnatin amurka ta karkashin kungiyar da aiki ta kafa irin wannan gidan talabijin a east africa yawanci inda aka fi samun musulmi nan aka fito a kafa a kafa nan da kuma Syria ne da sauran wurare amma da suka shafi nan kasashen Afirka da Asia. Idan kuka je wanda ya kukulin ikon Afirka sai ke karanta ke wato karanta bayanai game da wannan duniya. A nan Najeriya tana samun tallafi daga USAID kuma ita ce ta kafa gidan rediyo na dandal kuran da yake to a dandal shi ne daga sunan ikon access wato da mata da maza da mana turafai ne kuma waɗanda aka suke cewa an danne wa hakkin kamar mata a yi kusan yadda za a ɗago su ba su gogayya da maza lokacin na aiki a kakasar wata NGO wadda GSAID ke ba wa tallafi islamin na jina wata lakka presentation a kan behavior and communication yankin da yadda zaka yi canja behavior ne na adam daga yin mara kyau da koma mai kyau wanda har littafin na shi na rubuta ne Protect problems and prospects of behavior and communication in Nigeria. So, the new one looks at the bayan na koma inda nake aiki lokacin suna wuce suna manaja na ɗaya daga cikin sojoji na ya ka turo min email cewa ga wani abu za a kafa a ƙarƙashin ikon act idan na da interest za su kafa gidan talabijin a kano kasancewa ta tsohon ma'aikatan talabijin muna riga na ta harkar development communication an ba ni dama ne ma suna da interest like sai na jin karanto ne ikon act kuma me ajandar sai na gano ajandar kamar yadda saboda haka dole ne mu gode wa malaman kan suka fara taka musu domin gaskiya a dandar ta wuce yadda kuke kamata yanzu ku tuna akwai abin da ake kira LCC to da kaɗan kaɗan ake shigar da ajanda da kaɗan kaɗan kaɗan in ana yi da kuka ne akwai abin da ake kira ku yi musu higher method fara da wata suke kamar yanzu da da ke kurin kowa zan su sun gano ne da ta nan haka yake kusa to sai ka fara musu ne da su fara gane ba a hankali ne a hankali ne a har a kuma kwanata sannan sai su ɗauki sai su bar su kan wannan ajanda ba ta tafi a harkar communication ba kawai har da azinmu da harkokin nomanmu lokacin da aka shigo da takin zamani ai free ake ba shi zagawa ake yi gonaki a mutum da ake a kai ba ka zama da shi amma ka ce ba ka sai ana yi a hankali a hankali a hankali mutane bai karba a ta mai shayi da yake kawai haka an sun kawo mutane na su zuwa wurin mai shayi shi da rediyo a wannan zamanin shi da shi ne da rediyo wanda yake da rediyo shi babban mutum ne shi yanzu a kawo a kawo a kawo masa da tai a ba shi bayani kaza kaza to a kai suka sa wani abu a rediyo wani ya zo kai ne wani sakin da zai ko sai ya ce kai ina da amfani shi ko sai da amfani da rediyo wanda ya zo shan shayi sai kawai ka fa to haka suke suna bin abin da suke kuka runguma ya fita kan wannan abu ta kan wannan mutanen a duk waɗanda suke gabatar da shirin nan na mata a yau na san kuma tsofaffin yan ciwo ne shi yasa kuma ba ƙaramin kuɗi yake jin su shi yasa kuka ga sun faro wannan buɗe wannan ajandar kuma Allah ya san zai an saka musu saboda haka ba duk abin da ka gani a talabijin ko a social media za ka yi sauran karɓa ba akwai haɗari kwarai da gaske malam nan ya saka ya mana magana harshe in dai za ka ga abu ka tura ka wancan ka tura ka wancan ka tura to wallahi akwai ranar da duk abin da ka tura din nan ba sai ka yi bayani kayan da shi ne shi za ka tura wani amma ba ka da suka tura wani shi ma kan yarda kuma abin yanzu ba haka ba ne kare ke tana na akan to za ka sani kiyaye kare da gaske amma kun ji asalin ta wannan gidan gidan can yau in ka tafi su daga kano za ka kuma wani wuri domin na ga muku tsaron su yake su ne suke harba inda su ke jordan a jordan saboda sanin saboda sanin cewa ko da ka zo ma ta ka tashi a kano kawai abin da za su yi zuci su bidiyo ne amma duk sanar rahanar ndc wato nigerian broadcasting corporation ita ya mura ta gine su gina su ba su da dama su ta gine su gina don ba nan su ba nan su ba kawai za su yi rikodin ne a nan tura masu ta intanet duk abin da kai za su yi tura su ka yi su da waye da waye ka tura su ka kai downloading sai su sai su play din sa sai ya dawo mana sai mun kamar anan ake kuma za mu mutanen mu ne su kai kan da wannan kun kula duk ina da nan da suke sawa suna kokarin su tattala su da wasa Allah yake yasa sai a fassara shi da hausa da farfasa har ƙarshen sa duk da ɗanar da za a yi duk annabawan da za a yi ya fi suna ce da hausa yake wannan shi ne ke rayu da hausa domin su samu access to that information har su samu da shi karɓa ko da su san gane da su kula sanar da yan uwanmu sanar da matayenmu sanar da ƴaƴanmu sanar da kallonmu inda hali mu taƙaita sa a taƙaita kallon wannan sanar na na arewa ko da ire-iren na gode da Allah gane da gaskiya za mu yi kabuya na kagani bare shi sa ko su waɗanda suka yi satin layi akwai abin da suka ce a saurara wasu waɗanda suka yi suka yi decoda da ake yi ina zuwa malam wasu waɗanda suka yi decoda akwai dabara da suka bayar inda ka sai decoda za ka ansa akwai control za ka iya ka karanta manuwar din ko ne sa maka sa ta zai yi nuna maka ga child control da za ka yi wanda bayan da za a yi ko baka na shiga wannan sanin kai kaɗai ka san wannan kwas to da ka ina ganin in muka yi an ce fat alu a halin fikiri in sun sun dace alamu in aka tambaye masu harkokin sa ta su nai za su iya ganar da ku yadda za ku rambulin wannan sanin ba ma za a yi insha Allah na gode